am irabul fi'il
irabin fi'ili kenan na'am na'am irfa mudarin Ya yi jarra da ruwa.
min nasibin wajazimin ka ta tsada na'am oh, tas ka ta sa'adu na'am ka ta sadu kana kawo mu'allin shari'a na abu ne na'am wabila min sibhu wa kai ka zabi an la ba da ilmin wallace min ba da zan masibha wa rafu sahih wa ta takfifa min an hawa mudaridu wa ba mutarid na'am daga cewa atakil a dole ne mutarid na'am irfa mudari'an na'am karfa an ci fili mudari'i idza yujarradu min nasibin wa jazim na'am dan ya zama an tsiraita shi daga wanda zai masa nasuba ko kuma wanda zai masa jazma na'am ina misali ka Ka tas'adu kaman tas'adu to kaga tas'adu ya zama mujarradi ne min na- an nasibin wa jazim wajazimin.
babu wani mai jazama ba wani mai nasuba fili mudari malamai sun saba waɗansu sun ce ana masa rafa'a saboda daidai yake da idan ka zo kamar ɗaya ɗaya ne matsayin suna idan misali kace zaidun bin ribu daidai kace kace zaidun laribun mutum da ya tsaya a matsayin laribun ɗin nan kuma laribun suna ne kuma marfu'i ne bisa shi ma sai yake wa'ansu da ke da masa dalili kenan na farko waɗansu suka suka ce a'a dalilin da yasa ake masa rafa'a saboda ya tsare ta gabar nasuba da jazma wanda shine musannifi shi ya zaɓi wannan magana na shi za ka ji ya ce mulari ana masa rafa'a ne izu jarradu min nasibin wa jazma lokacin da ya zama an tsare ta shi gabar mai nasuba da mai jazma sai a masa rafa'a na Na'am.
misali shine na'am wabila min sibhu wabilan insebu na'am ka nasabci shi fi ilmu mulari jalan na'am wa kai wa kai da kuma kai ka zabi an haka na bi an haka na da an wato duk lokacin da lan ta zo kamar ka ce lan alariba aga alaribu ne fi ilimin lare yake idan lan ta zo sai ka ce alariba na'am ko kuma kai kamar ji itu kai ata allama na zo kai ata allama to kai din nan to ita ta sa aka ata allama ina a wata nasuwa na'am haka na an ita ma tana zuwa kamar ka ce uridu an ta kuma uridu an ta kuma na'am to kaga wannan shi ma duk sai a masa nasuwa La- amma ita an din nan ba la ba da ilmi ba wacce ta zo bayan fi'ili wanda yake yana shiryawa a bisa yaqini ba shine kamar yanzu alima da dai shauran na'am fi'ilin da ya zama yana shiryawa a bisa alima to idan ya zama ta zo bayan sa to kuma an ta zo da fi'ili muzari'in ba za a masa nasuwa ba alima an sai kunu na'am kaga ba za a ce sai kuna ba ko daga alima ta zo da ko da an din ta zo a nan wajen ba da maka masa rafa a ce na kuma sai dai kai masa rafa a nan wajen ka'ida ne na'am na'am wallaci wanda tunin ba da zanna na'am wanda ta zo a cikin fi'ili ko wanda ya shafi zanna kamar zato kenan kuma kamancin wannan kan sibbiha Sibbiha, ita wannan sai kai mata nasuba na'am warfa Warrafa warrafa kai ne wasu malaman ma sun inganta sun ce zaka iya rafa a wani tana da fuska guda biyu kenan duk wanda ya zo bayan su alima ko hasiba ko makamancin irin waɗannan to kowanne daga cikin waɗannan ka iya masa rafa'a ka iya masa nasuba kowanne daga cikin na'am malamai sun zaɓi wannan Na'am.
hasiban nasu an yi turaku kaga ya turaku ya turaku na ya ko na'am akan ce masa kaga nan an yi nasuba kenan can ya kuma halatta a yi innahu zanna eh kaga allan ya hura eh kaga lan ya hura eh ga zanna yawwa to in ka ga dama kamar wannan wanda muka faɗa kenan in na'am ka dama kai nasuba in na'am ko ma gara ka iya rufa an ka ce hurun ba zai iya yiwa na'am kai nasuba kenan duk wanda ka dama za ka yi. kaga ba su bu Allah ta kunu fitnatu Mm.
kaga ka ce ta kunu eh fitnatu a ƙwarai to kaga ba su bu ba hasiba ya zo kuma amma an ce ta kunu an yi rufa to ya halatta kai rafa a kuka nasuba duk kowanne ka iya yi.
na'am wata kinta khafifa amma lokacin ka kudirce idan kai rafa'a din ka kudirce ta habiba sauwaƙe ta min annace a sakila amma asalin sa duk lokacin da kai rafa'a to ba an dinyance ba wanda take shiga sai kaddara kaman annace musakala amma yanzu aka tafi ita ko annawa take musakala ai kaga tana rafa an ta suna ta suna ta Babun ba ta inna labari ko ba ya koma babun inna wa- inna ma ta ke eh na'am kaman ka kaddara kenan lamirin sha'ani sai kaddara annahu ne to sannan shi sa sai rufa kaga hudun sunan ka shafe shi ita kuma sai ka sha ka sau ka kai tabibin da kace an sannan sai kuma ka kawo marfu dalilin da yasa kenan saboda haka duk lokacin da ka zo abin da za ka kaddara kenan cewa Mm.
ai anna ce aka sauwake ta Min anna.
sannan kuma ta zo za ta iya takrifa min anna kenan eh yauwa Ah.
sai ta zama an kaddara ta ne daga anna fawa mu saboda anna anna dan wata ke kusa kala ah, Eh, fawa amma za ta- mutaridu wannan yayi da yawa wannan ya zo cewa ai irin wannan nan duk lokacin da ta zo ka kaddara irin wannan ya zo da rafa'ar in ya zo da rafa'ar amma in ya zo da rafa'ar abin da za ka kaddara kenan ka kaddara cewa akwai an ɗin ba waccan ce an ɗin wanda take nan zuwa to yawa inda ta nasuba dama wannan nasuba ce sai ka ce ita ce amma inda ta raba dan sai ka kaddara cewa an nace musak musakala musakala ita ce aka tarifin ta ba ta yi kuma aka shafe sunan na'am har ila yau Ba- Hu- hudun sai ka kaddara annahu ne kaza sai ka shafe sunan sannan ita kuma kai tarifin ta saboda aka sai zama ya raba na'am ba ta yi dai ko ba duhun ba su a hamala ya yasar nama an hamla ya ya ya yasar da wace me yasar ya yasar da an nam me hamla yasar da an wato ya yasar da ita ba ta yin aiki nam dan me yasa ya yasar da ita hamlan Hamlan dan dauka ne ala- alama ukuta ya dau- ya ɗauke ta ne a bisa ita ta zama kamar mace wuce ha ɗayar uwar ita an ɗan wato duk Na'am.
inda kaga an zo an yar an yasar da an ga an ɗan ta zo kuma amma an ƙin aikin Mhm.
to duk wanda ya da wannan ya ɗauke ta ne a musamman cewa ƴan uwa ƴan uwa kamar ita ƴan uwan mace akwai ma mazariya Na'am.
ita ma sai ya ɗauki an ɗan kamar an ce mazariya abin da ya ɗauka kenan nama har kan haitu kace uridu kace an ta kulu kaya kaya zai ta yin aiki to ka dauki an din kaman mazariya ne kawai amma daidai take daga ce ajibtu min ma tafa'alu ne ka ka mai da su ya zama mazari kawai ka haka ce uridu kaman kace uridu makala kaman ma- matsala na'am kaga an din gaba ɗayan ta zama mazariya kawai na'am ko kuma uridu kawalaka uridu misali kamar ni kaga ya zama an din da da da, da, da an ta kula din gaba ɗaya ya zama kaulu kawai na'am ya zama ko kuma ajibtu min min ma tafa'alu dan ka kace a- ajibtu min fi'lika masala na'am
kaga ya kuma ma din mazariya din yanzu ta kuma da ma tafa'alun gaba ɗaya ta kuma mazariya to kamar haka ne
nam nam wanda ya dauke ta a bisa wannan to haka yi ya dauki tarban kamar ma ta ya uwata wata take mazariya har su har haitu saqat amala bigiran da ta tantance a yi mata aiki nam wa sabu nasabu ta zo ta tantance a yi mata aiki sai ba a yi aikin ba aka iya balanta eh to kamar ka kaddara ta kamar matsayin mace wanda take ma mazariya masdariya na'am ita ma kamar haka ne dalilin da yasa baka aikin ba kenan wa nasabu wani sabu nam malamai idinul sun- mus sun yi nasiba sun yi sun yi nasiba da izan- idin- da izan al-mustaqbala amma ita sharadin izan idan ta zo ta yi nasiba sai da sharad sai da sharta na farko ya zama da fi'ilin mustaqbali ne nam
sannan in siddirat na biyu kuma ya zama da cewa musaddara ce wato farawa aka yi da ita nam wal filu sannan na uku kuma ya zama ba'adu musa ya zama fi'ilin kuma an sada ta da izan ya zama Na'am.
kare ya zama akwai fasila tsakaninta da ita da fi'ilin na'am wannan sai an samu sharaɗin guda uku ne sannan sharaɗin izan ta yi aiki na'am kaga ana atika sai ka ce izan ukure maka kaga izan an sara ta da ukure maka ba a raba ta tsakani ba sannan ga izan an fara da ita ko na'am kaga ba ba wannan ta ba sannan ko mustaqbali ne izan ukure maka ai sai ka zo din ne sannan zan Eh.
kira maka zan kira maka nan gaba kaga fi'ilin mustaqbali sai an samu wannan sharadin guda uku sannan izan za ta yi aiki amma in ba a samu ba to izan ba za ta yi aiki ba ka misali cewa kai zaidun izan to ba dama ka ce yukuri maka yukuri maka ba dama sai ka ce yukuri inda zaidu ka fara shi eh zan musaddara ba kenan zo masaddara ko da ka ba ta yau ba dama ka yi aiki ba dama ta yi aiki a nan wajen. dole ka ka yi kai wannan ko kuma ka ce izan zaidun to ba dama ka ce yukuri domin ka yi fasali tsakanin izan din da yukuri muku dan ka ka yi fasali tsakanin ka da zaidu na'am to shi ma an kace izan zaidun to yukuri muka za ka ce ba dama ka ce yukuri maka ikra maka na'am yauwa haka inda ta zo ba mustaqbali ba shi ma ba a yi sai dai idan fasilin ya zama da cewa da rantsuwa ne na'am kamar misali cewa kan izan wallahi to wannan ka ce uku ne maka dan babu komai idan dai fasilin da rantsuwa ne babu kuma shine abin da ya faɗa au qabla wani yami yaminu na'am na au qabla hu da minu ko kuma rantsuwa ta zama kafin shi nam wato ma'ana gashi an samu fasilin kaga ya ce wal fi'lu ba'da musala ko Na'am.
fi'lin ya zama an sada shi to ya zama fi'lin ba a sada shi ba amma abin da ya kawo fasilin tsakanin da shi da izan din da fi'lin rantsuwa ce nam don haka ne shi ma sai kai aiki babu wansib warfa'a kai nasba wa warfa'a kai rafa'a idza izan min ba da harafin waka Na'am.
idan dai iz- izal din nan ta zo bayan harafin adabi to Na'am.
nan babu laifi wannan ka iya yin rafa'a in ka ga dama kuma ka iya yin nasaba duk wanda ka ga dama ka iya yi, babu wani mummunci
na'am kowanne ka iya yi kaga wa izan ka ce la yasbituna halfaka illa qalila kaga anan wajen Mm.
ka ka kawo izan din amma ga wawala adabi ko wa izan kace ko na'am to a nan wajen in ka dama ka iya yin aiki in ka dama ka iya yin nasuba in ka dama ka yi rafa ka gana lazumi tuna mai mai kai ka ga ai ba in haka ne ka yi ka tabbatar da ni to da ka ga ai ka yi rafa a kenan na'am in ka dama an yi kira'a shazza da cewa ka iya yin nasuba din a nan wajen a ce lazumi tun kawai ba a ce lazumi tuna alfa na'am Ka ce akwai kira'a shazza da wannan ya ji kai nasuba mutuwa. Na'am.
ka gane Na'am.
kai nasuba ka shafa duniya Mm.
Idza izan min ba da adifin waka.
shine haka na idan ta zo bayan nan na adabi idan izan din ta zo ta afku bayan adabi bayan harafin adabi Na'am.
ya halatta kenan su ba ya halatta ke rafa Na'am.
kamar yadda muka faɗa wajen layar bitu na ɗin nan to ka iya cewa layar bitu na ka ka rafa a kenan ka tabbatar da ni ko ka ce layar bitu ma akwai kira a shan zama da zuwa wannan nan ka ce layar bitu ba tare da ka ce nunin ba ka ga shi kuma ka yi ka yi mai kenan ka yi nasu ba to shi ma ya halatta ka yi Wa bayna la tsakanin la wa la mujarrun da tsakanin la mun jarra iltuzim izharu izharu.
ka nizumta bayyana an Na an nan ce kuma in ta zo ta zama tana nasiba ta zama tana mai yin nasu ba wa in udi idan ya a ina ta zo bayyana la inda ta zo tsakanin la wala mujarrin da kuma lamun nan na jarra Na'am.
tun lokacin da lami ya zo na jarra sannan kuma ga la ta zo ta kora sai an ta zo a tsakanin su to a wannan lokacin wajibi ne ka bayyana an din ba da baka koye ta kuma dole kai nasu liyan la ya alama a halal kitabi liyan la ya alama a halal kitabi kaga li Allah kaga lami na jarra sannan ga la sannan ga ana Mm.
duk lokacin da ta zo ga alamun jarra ga wannan to dole filin da yake ga dole kai mata subhanallah an ɗin kuma dole ka bayyana ta ba dama ka boye dole ka faɗi an ɗin dole wajibi ka bayyana ta Wa in udi
shi ne a ɗaiki da kasar To, to.
to yin ujimla idan kuma aka zo aka rasa la sai ya zama sai lamun jarra kawai Na'am.
babu la na'am Wa an balle a ce la an kaza na'am ba a faɗi ladin ba Mhm.
to a irin wannan harafin idan ta zo a irin wannan wa an
eh wa an fa an kaga an na'am eh malumu zuhira.
to sai ka aiwatar da ita kana mai bayyanawa Aw ko mudmira.
ko kuma ka ɓoye ta duk wanda ka ga dama ka iya yi Na'am.
idan dai ya zama na cewa ga lamun amma kuma babu wannan to in ka ga dama ka bayyana ta kamar ka ce ji ituka li a qara'a ko ji ituka li an a qara'a Mm.
duk wanda ka ga dama za ka yi to ita an din ko an din tun daga an tazo Na'am.
amma kuma ga lamin jarra amma ba lami babu la babu lami babu la ta kora eh yawwa sai lami kawai sai man lamin jalli jarra Yawwa.
Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatu yawwa li Allah ya kuna yawwa to kaga wannan ga ai ga Yawwa.
ga lami ne ga wannan to dole ka zo ta nasba kuma an din dole ka bayyana ta wajibi ne saboda ga lami ga jarra to amma idan ka cire lamun sai lamun jarra kawai Mm.
kaman ji'itu la'a la'a qara'a don gara ma sai ka shafa nuna ka shafa an din an duk kuma kai nasba Mm.
dama daga an gana su an ga jarra ai an san cewa dole akwai wani abu da yake mulmari a wajen saboda ka an din kana na koyi ta zo kuma ta yi aiki na'am ko kuma ka bayyana ta ka ce la'an a ƙara a ka bayyana ta Mm.
shi sa yake in ka gara ma wayan udima la idan ya zama babu la sai lamun jarra kawai Mm.
to fa an kaga an imal kai aika kai aiwatar da ita tana muziran abu bayyanawa Aw mutum.
aw mulmiran ko kuma tana abu boyewa Na'am.
duk kowace ka gara ma ka iya bayyana ka iya duk da cikin waɗannan abubuwa babu wani ah, abin da ake
Na'am. Wa ba da nafin bayan nan na kora kuma na'am wa ba da Bayan nafin nafin kana bayan kora kana hakaman udmira.
wajibi ne ulmira ka boye ita an din nan wajibi ne ka boye wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi. kaga kana tazo kuma an kore ta duk inda kana tazo aka kore ta to wajibi ne a nan wajen ka boye an idan ka zo da lamun jarra wajibi ka bora ayan din kuma sannan kai lafiya Na'am.
kama kana Allah li yu'azzibahum Tasdiqahum. Na'am.
to an din nan akwai lamun nan yanzu akwai ana a wajen Eh.
wajibi ka boye ta sannan kai aiki Na'am.
a nan wajen in dai a zama ba a da nafi kana ne hatman ulmira wajibi ka koye ta ba dama ka su dama wannan sulama ya Na yi guda aji.
biyu ne na ga shi shi wani yana jarra wani kuma nasaba yake yi eh irin wa irin kamar kuma wannan yana zamani.
yi din ai dama akwai lamu jarri shi sai ke lamu jarri na'am akwai wanda yake zuwa bayan lamu kai akwai lamu kai kuma na'am eh akwai wanda yake zuwa ma kuma ya ya jar ya- ya jazma kuma kamar irin olympic visa a eh kuma haka duk haka duk kasar aka duk lami ne duk kowane lami ne din amma kowanne akwai lamin da ake kiransa eh akwai lami na jazma eh, yawwa Akwai na jazma.
yawwa da kowanne akwai lamu kai kuma dukkanin suna nan dai duk lamayen da kowanne ya danganta kowanne aikin da zai
Na'am.
na'am kaza ka ba da haka au za ka ba da haka abu na idan ya zo bayan au idan ya shiruhu fi idan mawdi'a ya ya kyautatu a ce fi mawdu'i ha hata na'am au ce ta zo amma zai iya yiwa ka cire au din ka sa hata ma'anar ta hata ne au illa ko kuma illa ne an khafi ai kaza ka ana ne haka na an tana kuya ba a da au idan ta zo bayan au amma fa au din idan zai iya yiwa ka cire ta ka kawo hata a wajen au in je illa ka kawo audin mai ma'ana hata ce au illa ko kuma illa to in dai ta zo da irin waɗannan ma'anar to shi ma'anan wajen an ɗin wajibi ne ka koyi ta a nan wajen ba dama kai ka- ka ka bayyana shi Na'am.
eh misali kace la'asas hilanna sa'aba au adrakal munaf zan sauwaƙe abin nan mai wahala au adrakal munaf ai ila an adrakal munaf kaga hatta ne ai kaga kamar au din ta zo ne amma ma'anar ta hatta ne shi ne in ta zo irin waɗannan abubuwan to wajibi ne a nan wajen an ka ɓoye ta sannan kuma ta zo ta yi aiki wajibi ne waɗannan abubuwan
na'am na- na'am alam alam